ينفق على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بغلها وجثائها وفومها وعدسها وبصلها ولا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربا عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما أسوا وكانوا يعتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها فلا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبنوا مصر وإن لكم ما فعلتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما أصوا وكانوا يعتدون muna kan magana akan wannan aya inda bani Isra'ila suka ce su ba za su iya haƙuri a kawo musu abinci iri ɗaya kawai daga aljanna ba su a nema musu abincin da yake fitowa daga ƙasa to shine shi ne ubangiji sai kulu washrabu min rizqillahi ku shi ku sha arzikin Allah ne wala ta fil ardi mufsidina Allah yana magana nagartattu tunda kun karya kun shiga cikin fadar Allah kuma kun bi umarnin Allah to kar ku sake yi barna a doron ƙasa bin rujo ila shahawatin nafsi kar ku koma zuwa ga sha'awowi na rai wa mukhalafatil amri kuma ku kowa kuna saba wa umarnin Allah Musa da raba hajaran annabi Musa ya bugi dutse kon fajaran min hisna ta'ashar aynan aka samu mabuga goma sha biyu suka fito daga wannan dutse walakin an rabu minhu ma arana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama amma abin da yafi wannan bakonta yafi wannan bada mamaki abinda manzon mu sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana domin li'anna infijar al-ma'i min al-hijarati rubama shahida fi bari labasini ruwa yana fita a jikin dutse wannan an sha ganin haka a dinga ganin ruwa yana buga daga jikin dutse wannan ba bako bane ana yakan faru a gurare da dama wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama naba al-ma'u min bayni asabi sharifati amma manzon mu sallallahu alaihi wa sallama shi ruwan ya buga ne amma tsakanin yatsu yatsun mutum ba dutse bane yatsun mutum jini ne da ruwa a ciki to amma tsakanin nama da ɓargo da jini a ga ruwa yana fita kuma ruwa mai kyau mai daɗi wannan baƙo ne za ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fidda ruwa daga tsakanin yatsunsa kuma mutane da yawa suka suka suka yi amfani da wannan ruwan wa haza ma shahida qaddu wannan ba taba ganin haka ba ruwa dai a ƙarƙashin yatsa tsakanin yatsu a ga ruwa yana diga kan ba san shi ba amma a cikin duk a jikin na istisqai na neman ruwa baqiyat baqiyat al-yawma lizar'i aw lilhayawani aw lishurbi an-nas daga nan kuma sun da dai sun nemi ruwa daga wajen manzo Allah sallama manzo Allah kuma yayi addu'a ko kuma ya daga hannunsa Allah ya sako da ruwa akai kwana takwas ana ruwan da ruwan yayi yawa ma suka sake dawa suka ce ya rasulullahi ruwan yayi yawa yana rusa gidaje yana kashe dabbobi yana ɗaukan amfanin gona sai annabi ya ce to ruwa dakata awalaina la alaina ko ma gefe ita ta biyu wajen ilal audiyati wal jibali tafi wajen kwarurruka wajen duwatsu mu nan ruwa ya ishe mu shikenan daga nan kuma wa izra wa masqal mai amsaka mulhama kawai da annabi ya so ruwan ya dauke ba cewa ai a Allah ka dauke ruwan da aka kawo a ba haka yi ba kawai cewa ai ruwa dauke kuma ruwan ya dauke saboda ruwan ya dama ai umarni yake karba umarnin kuma ana karɓarsa daga shugaban halitta idan mala'ika ne zai shewa ruwa ya zo ya zo ko mala'ika ya shi ruwa ya ɗauke ya ɗauke to annabi ya fi mala'ika saboda haka idan annabi ya shewa ruwa ya zo ya fi umarnin da mala'ika zai ba wa ruwa idan annabi ne zai shewa ruwa ya ɗauke to ya fi umarnin da mala'ika zai ba wa ruwa wala ta sau ina to shi ne wannan istisqa'i na neman ruwa shi ne sai Allah ya bar mana shi har yau idan ana neman ruwa fari ya yi yawa saboda shuka da sauransu da gonaki ko kuma dabbobi ana so su sha ruwa ko kuma mutane sun rasa ruwan sha duk wannan za a je a roƙi Allah Allah ya bada ruwa ya furjo imamu wal muslimuna ma'ahu da sarkin gari ko kuma jagoran gari da musulmai gaba ɗaya za su fita fi harati khushu'in suna kaskantar da kai wata zallulin da nuna wulaƙantuwa gaban Allah wai aduna salatal istisqai su je su yi sallar roƙon ruwan in suka yi haka fa inna Allah yastajibu lahum Allah zai amsa musu har yanzu haka ake yi ina aka yi wannan roƙon sai Allah ya kawo ruwa shi yasa ba mutanen fiko suka ce to idan za a je roƙon ruwan in ana tare da wasu wanda ba musulmai ba duk a haɗu gaba ɗaya da musulman da wanda suke wasu addinai da ma wanda ba su da addini duk a haɗu rana ɗaya lokaci ɗaya a je a roƙe ruwan in sun ce ba za su shiga cikin musulmai su roƙi ruwan ma kuma su je inda suka yarda da shi su roƙi ruwa amma dai ba za a raba rana ba saboda kar a raba rana shi Allah ba ruwansa ba wa mafi musulmai su roƙa ba su samu ba kafirai su roƙa su samu kaga mai raunin imani in ba sa aka yi ba shikenan sai ce ai musuluncin ma kafirci ya fi shi to shi yasa ba za a ware musu wuni ba sai dai a ware musu waje a ce musu ka su ma su je su samu waje inda za su haɗu su ma su je su roƙi ruwa da musa su gari ƙaumihi annai musa ya roƙi allah ya ba su ruwa makasa mudasan ɗabila ta yi salli wa ya tsu walam yi stajab lahu annai musa ya daɗe yana ta addu'a yana sallah yana roƙon allah allah ya ba su ruwa amma ba amsa masa ba فقال سيش يا ربي إننا ندعوك ونحن أكثر من ثلاثة آلاف شخص من الصالحين لإتياج خلقك ولم تستجب لنا sai annabi Musa yake cewa ya ubangiji muna karo konka ka bamu ruwa mu dinnan fa mun fi dubu ɗari uku ya fi mutum dubu ɗari uku ba duk mutanen kirki ne tunda duk musulmai ne muna da bukata kuma bukatar halittanka ne kuma baka amsa ba ya ubangiji qala sai Allah ya ce masa lam astajib lakum li anna fikum namaman abinda yasa ban amsa muku ba kuna ta roƙo akwai wani annamimi a cikin ku mai hada mutane mai hada gulma ya je ya hada tsakanin wannan da wannan ya hada tsakanin wannan da wannan shine annamiman shi mutum ya dauki maganar wani ya je ya hada da wani har ya sa sabani tsakanin su man yas'a bin namimati bainan nasi shine mutumin yana hada rigima tsakanin mutane mutane suna shiri kawai sai aka sun daina shiri ba kuma wani abu bane shine yaje ya fada wancan daban abin da ya fada wancan ya je ya fada wancan sai ya hada su fada shine annabi manshi qala lahu annabi Musa ya roki Allah ya ce ya rabbi arifni man huwa ya ubangiji ka sanar da ni waye ne wannan annabi min qala lahu ubangiji ce idza arafta iyahu akunu kamithlihi akunu namaman idan na sanar da kai na ce wane ne a to shi yana in annabi man shi ni gona shi yana yi ni ma na zama annabi mi kenan ai ba zai yi in gaya maka ba eh kawai dai ba za dai a ba ku ruwa ba in yana nan ma'ana sai ran da ya mutu sannan za ku samu ruwa shi Allah idan mutum yana abin arziki to zai jin a ko da ba musulmi ba ne a dalilin sa Allah zai jinkirta saboda a ta samun alheri nasa fir'auna annabi Musa ya roƙi Allah ya halaka fir'auna Allah ya amsa kar ujibar da awata kuma fassaƙe ma eh na amsa addu'ar ku sai da annabi haruna amma sai da aka ƙara wa fir'auna shekara arba'in ba halakar da shi ba kuma annabi musa ya ce a halakar da fir'auna fir'auna bai halaka ba irin annabi musa ya ce ya ubangiji ni addu'ar da na yi nan ka ko ba karɓa ba ne allah ya ce na karɓe ta to ya aka fir'auna har yanzu yana raye shekara arba'in allah ya ce a'a akwai marayu yara da marasa ƙarfi fir'auna ne yake rike da fir'auna shi yake rike da da shinsu da shansu da suturarsu shi yake musu komai to sun da yana musu komai to idan na kashe shi sun tozarta kowa zai gane su waye suna cikin wahala sai sun mutu gaba ɗaya su sannan fir'auna zai mutu kaga fir'auna ba shi da amfani amma har da haka da ya rike shayarwa ciyarwa yana shayar da al'umma yana shayar da su yana tufatar da su a dalilin wannan aikin alheri da yake yi Allah ya ƙara masa shekara arba'in da haka ko da mutumin banza ne yana aikin da zai ƙari mutane mutane su ƙaru da shi Allah ya kan jinkirta masa ko da mutumin kirki ne idan ya zo maɓarnashi nan kuma ɓarnasa za ta shafi al'umma kamar wannan annamimi to shine wa ana an ƙimu minhu shay'an wa umarisu haza la yaliqu ubangiji shi eh shi wannan annabi min zan masa azaba kuma zan hada shi da abin da zan hada shi wanda bai dace ba ba da yawmin auha Allah ila Musa ban annabi Musa yayi wannan addu'a sai Allah yayi masa wahayi yake masa anna zalika namma mata wa janazatuhu inda babil masjidi wannan annabi ya mutu jiya da dare mana da gari waye Allah ke gaya wa annabi Musa annabimin da kake nema ka gare waye to ya mutu jiya ya rasu da dare kuma za a zo a masa jana'iza a nan a masallacin naku a kofar masallaci za a yi jana'izar wa sara Musa li yurika janazata wa ya lama man huwa annabi Musa ya gaggawa ya je da wuri saboda ya riski jana'iza kuma ya ga waye ne wannan gawar ta waye tunda duk ya san mutanensa idan ya zo aka kawo gawa in ya bude fiskar gawa ai zai gane wane ne saboda ya san waye annamimi da aka hana surwa dalilinsa da ya je waya na man huwa ko waje da sab'ina janazatan da ya je yana zaune a kawo wannan gawa a kawo sai da aka kawo gawa saba'in ya zai ya gane shi kenan ba zai sani ba eh Allah ya sudurta shi a duniya in Allah ya ga dama ya je lahira ma ya sudurta shi ba wanda ya sashi Allah in ya riga ya maka sutura barka yadda ka bude kanka in Allah ya sutura ka akwai abin da yake tsakanin ku da shi ko ba wanda ya sani daga kai sai Allah to ka bar shi tsakaninka da Allah in na tuba ne kai ta tuba wa Allah ba wanda ya san kana yi Allah ne ya sani ba mai yafe maka shine mai yafewa to sai kai ta tuba tsakaninka da shi in ka kuskura ka je ka gaya mutane ka yi wa kanka shaida nan ko ba ruwan Allah sai ya bar saninsa shi alƙali ne a kamar hakimi na ne saboda ga gaje lahira ba zai amfani da saninsa ba shaidar da ka faɗa wa mutane suka sani ita ce za su wannan shaidar da ita Allah zai amfani to shi ne annabi Musa ya je ya samu gawa saba'in ya gane waye annabi minto gawa saba'in ya za ka yi ka gane waye annabi a shige sirrillahi tabaraka ta'ala wannan shine sutura Allah in Allah ya sutura bawa to a bar Allah da kayansa irin wannan ne idan mutum ya je lahira aka yi za a kazo za a masa hisabi idan Allah ya san tsakanin su yadda yake Allah sai ya keɓe shi ya ce wa ne ka san tsakanina da kai ka san kayi kaza ya ce eh kayi kaza ya ce eh kayi kaza eh duk wanda ya fara sai Allah ce na yafe kayi kaza kayi min kaza mutum ya ce eh tabbas na yi to a to na yafe maka sai ya ambata masa laifuka manya-manya duka laifukansa manya duka Allah ya ce ya yafe to kamar da hadisi ya kawo wani mutum aka yi masa haka ko kuma da aka yi masa haka to da aka ambaci wannan laifuka manya-manya aka ce an yafe su sai ya tuno akwai laifukan da ba ambata ba sai ce ya ubangiji ai ba kawo kaza ba Allah ya ce bayan na su ka na yafe maka za ka je ka tono wani tafi aljanna kawai ka rubuta wannan shi ne aka sallame shi shi ke aka sallame shi ya tafi aljanna wa yadh qultu ya Musa kun ga annabi Musa lan nasbira ba za mu iya haƙuri ba ala da amin wahidin akan abinci guda ɗaya kazalika banu isra'ila fittihi haka banu isra'ila da su shiga cikin wannan dimuwa lamma mallu min hayati da suka kosa da rayuwar ba gaba ɗaya saboda wahala qalu sai suka ce innahum mallu min min hadha al'ami su sun kosa da wannan abincin da ake kawo musu allazi yanzilu minas sama'i wanda yake sauka daga sama sun kosa da wannan abincin wa huwa nau'un wahidun gashi kuma iri ɗaya kullum abinci iri ɗaya su fa sun gaji da wannan abincin wa huwa almannu wa salwa shine a kawo musu zuma a kawo musu naman tsuntsaye su shi da sun gaji da wannan kazabu ma mallu min da'ami inna ma mallu min hayati fakat a ƙarya suke yi wahala ce ta same su da wahala ta yi wahala ba abincin suka gaji da shi ba a rayuwar gaba ɗaya kaga mutum ya shiga wani kunci wahala ta yi wahala to yakan gaji ma da rayuwar duniya ya ce shi kan mai amfanin rayuwar sama ya mutu ba ruwan Allah da za ka wuni kuka ka kwana kuka ba ruwan Allah a dalilin kukan ka ba zai rage kwanakin ka yace ya ɗauke ka ba a'a kai dai kai fama kawai inna ma wallu min alhayati faqat sun gaji ne daga rayuwa rayuwa ce ta ishe su suka ce fadu lana rabbaka an musa ka roƙa mana ubangijin ka yufrij lana shay'an ya fitar mana wani abu min ma tumbitul ardu abinda kasa take tsirarwa min baqliha wanda yake na ciyawa irin abinda ciyawa take take take haihuwa irin su shinkafa alkama da sauransu wa qisaiha da wanda yake na na harawa irin su kankana irin su kabewa da sauransu wa fumiha a kawo mana abin da itatuwa manya suke haifa su kaɗanya su mangoro da goiba da sauransu wa adasiha a kawo mana a wake domin wake yana da nau'i daban-daban ya kai kamar nau'i bakwai ko ma fiye da haka akwai suna nan da yawa jilban lubiya adas himmas turmus basila ga sunan da yawa sun kai kaman guda bakwai wa basaliha a ba mu abin da yake haihuwa abin da yake haihuwa amma ta a cikin karkashin kasa irin su doya irin su rogo irin su albasa irin waɗannan dai wanda sai ka tona abin shi yana ƙasa shi kuma zangarniya tana sama to shine basalu هذه الانواع waɗannan dangogi allati la takhruju illa min al-ardi ai ba sa fita sai a ƙasa to su suke so a ba su alimu anna hadha la yumkinu illa idza rajau ila al-qura wal muduni sun san aka ce musu ya an ba su dama su je su yi noma to ai ba za su yi noma a inda suke ba inda suke sahara ne ba a noma komai kaga za a ce musu koma garuruwa kenan su koma kuma ƙauyuka to wannan shine wa hadha mallabuhum wannan shine abinda suke nema hakikata a hakika wajen da ya ishe su sai suke su bar wajen su koma wani wani waje inda za su huta qala lahum musa nai musa ya ce musu atastabdiluna allazi huwa adana za ku canja abin da yake makaskanci kaskantaccen abinci ku zaɓe shi billazi huwa khairun ku bar wanda yafi alheri wanda yafi amfani a cikin abinci ai abinci kan ba mai amfani irin nama naman ma naman tsuntsaye ba abin a cikin abin sha kuma ba abin da ke da amfani irin zuma inda Allah ya ce zuma magani ce to kun samu magani kun samu nama irin na tsuntsaye amma ku ce ba ku so a tasab la zuwa arnabil akhasu bil ladhi huwa khairun ashrafu ay takhudunahu badarahu ko a dauki kaskantacce ku ce kun canja shi da mai da da mai daraja qalu suka ce la nuridu illa hadha faqat mu fa abinda muke so kenan a daina kawo abin shi daga aljanna kawai a kai mu inda za mu je mu yi noma fada Allah tabaraka wa ta'ala sai annabi Musa ya roƙi Allah fa qala ta'ala sai ubangiji ya ce ihbiru misran to ku sauka ku sauka daga inda kuke yanzu ku koma cikin gari min al amsari ku nemi gari a cikin garuruwa ku zauna a ciki fa inna lakum ma sa'altum abinda kuka roƙa yana can za ku je can ku yi noma sai ku samu abinda kuke bukata minan nabati tsire-tsiren duk suna can wa nazalu baitul maqdis suka sauka baitul maqdis au ariha ko kuma ariha din duka gari ne dai ba qariyat na qariyatan qaribatan min baitul maqdis wani gari ne kusa da masallacin Udus shine ake ce masa Ariha din wa zara'u suka je suka yi shuka wa razaqahumullahu hadhihi nabatati sai Allah kuma ya arzuta su da waɗannan tsire-tsire da suka roƙa din fasaran ma'ashahum ila yawmina hadha shine abin da Yahudawa suke rayuwa da shi har yau har yau ba Yahuda shi ba waɗannan abubuwa da suka roƙa da su suke rayuwa wa durbar alaihim zillatu Allah ya ce amma tasku da kuma kaskanci azillatu wulaƙanci wal hawanu ko kuma kaskanci wal hawanu da wulaƙanci durbar alaihim Allah ya hada su da shi duk inda Yahudawa suke kullum a wulaƙance suke a duk duniya ko ina duk inda aka suka zauna sai duniya ta ce nan ba gurin ku bane ai ta koransu haka suke tunda suka yi wa Allah wannan butulcin daga nan Allah bai sake ba su dama su zauna lafiya su zauna su yi shekara ɗari a waje ba duk inda suka je suka zauna da sun zauna kaɗan sun fara hayayyawa sun fara yaɗuwa sai duniya ta yi sha a kansu ce a ba wajen ku bane wasu kun zo kun mamaye guri kun mamaye waje sai a kore su shine wal maskanatu kuma Allah ya haɗa su da talauci ba wanda suke da kuɗi a duniya irin su ba talakawa irin su asarul faqri Allah ya riga ya sa gurbin talaucin a jikinsu ba yahuda in ka ganci ba za ka ga riga mai kyau a jikinsa ba in ka ga yana cin abinci ba za ka ga yana cin abinci mai kyau ba ba zai gina gida mai kyau ya zauna ba shi kullum a shi a wulakance yake haka Allah ya hada su da wannan wa wasu kuni ga talau ga ga rashi faqru wasu kuni faqru suna da kuɗi amma ba za ka taɓa samun kuɗi a aljihun ba yahude ba a shi da abin da ya samu ya je ya ajiye ne aikin su kenan ai ta tara dukiya sai a je a saba masa waje sai ta tara ta waje ana ajiyewa ba za a yi amfani da dukiyar ba ba za a shi ba ba za a sha ba ba za a yi tufa ba ba za a kyautar ba ba za a amfani da ita ba haka zai rayu da haka har ya mutu in ya mutu kuma magadansa su ma suka gada su ma haka za su ɗora wasu koni ga kuma talaucin da ya hana motsi yahudawa ba sa zuwa ko ina su sun yadda da inda suke kawai ba yahude ba ruwansa da kowane gari sai garinsu yanzu aka isra'ila in ka fidda ba yahude daga isra'ila gani yake ka fidda shi daga aljanna za ka kai shi wuta da saboda haka su Allah ya riga ya haɗa su da maskana talauci na zama waje ɗaya wal kuma Allah ya haɗa su da da kunyata kullum a kunyace suke kullum tattakar su ake a duniya wa hiya lazimatu lahum wajannan duk sun lazarce su wa in kanu agniya kuma ko da sun fi kowa wadata waɗannan abubuwa guda uku suna tare da su ko da suna da dukiya luzumar dirhami almarrumi listikkati kamar yadda dai masu kira suke haɗe da ma'ana kullum yadda ƙarfe yake haɗuwa da da ƙira a ƙera shi to haka su ko Allah ya manna talauci a jikinsu kullum a cikin talauci suke la tara yahudiyan illa wa tara fihi athar al-faqr in ka gaba yahude za ka ga alaman talauci a jikinsa wa zillati za ka ga wulakanci wal maskanati za ka ganci baya yawo walau kana ganiyan ko wanda shi ne kuwa ba zai iya daukan kudin sa ya biya ya tafi yawo duniya ya je ya gano duniya ba a inda yake anan yake kawai wa ba'u bi ghadabin min Allah Allah ya ce Yahuda wannan sun dawo da fishi daga Allah Allah ya fice da su zalika darbu abinda yasa Allah ya dora musu wannan wahala da talauci bi annahum dalili saboda su din bi sababi annahum kanu yafuruna bi ayati llahi sun kakkafu cewa ayoyin Allah duk abinda Allah ya saukar musu ce ba su yadda ba kullum a cikin kafirci suke wa yaquluna nabiyina suna sun kakkashe annabawa suna kashe annabawa ka zakariya kamar annabi zakariya su suka kashe shi suka bi shi ma da suka bi shi za su kashe shi ya fita gari yana gudu ya san kashe shi za su yi ya je samu bishiya bishiya sai ta bude da ta ga annabin Allah ne tana budewa ya shiga cikinta da ya shiga cikinta suka shiga suka zo sai suka shiga sai suka ga rigarta sai suka gane yana cikin bishiya suka shera nan aka suka je suka nemo zarto suka zo suka yi ta yankawa a sai daidai kansa ne suka yi ta yanka bishiyar da zarto irin abin da kafintoci suke yanka abin nan katako da shi dinnan suna yankawa suna yankawa ya ji dai suna zuwa har za su iso shi zai roƙi Allah zai bude baki ya roƙi Allah Allah sai ishiru kar ka roƙa in ka roƙe ni in sauwaƙe maka zan fitar ka daga cikin annabawa haka ya haƙura suka raba kansa biyu shikenan sun kashe shi to haka kuma suka zo ka zakariya kenan wai haya annabi haya ma su suka kashe shi shi kuma annabi haya dan annabi zakariya ne bayan annabi zakariya sai aka annabi haya ya samu annabta to da ya samu annabta yana cikin su to sai dama suna amfani da shari'a da littafin annabi Musa a taura to a cikin littafin sarkin garin sai ya so wata alhali kuma wannan yarinyar da yake so ya take a wajensa ma'ana dai ƙyar ɗan uwansa ne kaga ba zai yi ba haramun ne ba zai aure ta ba tun da ƙyarta ce to kawai sai shi kuma ya damu da yana son ta to sai uwarta kuma tun ta ji sarki zai aure ta sai ta ga to annabi ya kullu aka zo aka tambaye shi ya aure tsakanin sarki da wance shi haramun ne saboda ya take a wajensa sai uwar ta sha'a muna da maganin wannan sai uwar ta sa mata kaya ta sa mata sutura ta yi mata kwalliya ta yi mata ado sai ta ba ta giya ga shi ki je gaban sarki ki ba shi giyan nan ya sha in ya sha giya sai tabbata ya bugu sai ce ta masa rangwada kina rawa a gabansa in ya ce lalle lalle yana buƙatar ki ki ce masa sharaɗin aurenki da shi a kawo miki san yahaya annabi yahaya shi kenan kuma haka suka yi ta je ta yi ta rangwada a gaban sarki bayan sarki ya sha giya ya bugu tana rangwada tana rawa sarki hankalinsa ya tashi ya zo zai rungume ta zai kama ta ta ce a ai tana da sharaɗi sarki ce mene da sharaɗi sai ta ce sharaɗinta a yanko kan annabi haya a kawo mata ta ga sarki ya naɗa wasu suka tafi wajen annabi haya aka je aka kashe annabi haya aka yanka kansa aka kawo wa sarki sarki ya aure ta to saboda haka aikin su ne kashe annabawansu bin gairil haƙi duk wannan sun yi shi ne saboda zalunci mai annabawa suka yi musu zulman zalunci ne qatlul anbiya a zulman sun kashe annabawa a zalunci qatlul anbiya ila yakunu illa bi ghairi alhaqi kashe annabawa ba zai kasance ba sai a rashin gaskiya saboda ba yadda za annabi shine shugaban gaskiya kowane annabi shugaba ne na gaskiya sai da kaga har an kashe shi to wanda ya kashe shi shi baya son gaskiyar qatalu fi yawmin wahidin sab'ina nabiyyan sun taba kashe annabawa ma 70 rana daya فقام ثلاثمائة من الصالحين يذللونهم عن هذا sai wasu bayin Allah nagari mutum ɗari uku daidai suka ce wannan abin da kuka yi annabawa dai a kashe annabi har saba'in wannan fa ba zai kyau ba to shikenan wasu na tsawatar musu za su hana su suka ce a kashe su ma aka kashe to wanda ya kashe annabi kuma ya ce don kashe wani bawan Allah wani ya wuri a wajensa suka kashe annabawansu saba'in a rara ɗaya wanda suka hana su ko mutanen kirki su kuma mutum ɗari uku su ma suka kashe su faƙataluhum aidan su ma suka kashe su to haka dama duk laifi Allah zai iya yafewa amma banda mutum uku ba a yafe musu su kam in suka yi laifi a sai dai sun haɗu jahannama na farko wanda ya kashe annabin Allah duk wanda ya kashe annabin Allah to shi kam shi da yafiya har abada ba abin da zai yi wa Allah Allah ya ce masa ya Allah ya yafe masa ya dawo musulunci ko kuma ya zama bai musu da kafirci ba duk wanda ya kashe annabin Allah na biyu wanda bai tuba ba yana yana yana hada wa Allah wani abu ma'ana yana kafirci har rana ta har ya zo mutuwa sai da ya ga mutuwa dab yanzu ka zai mutu sai shi ya tuba wani kuwa ya zama tuba fir'auna ba shi da amfani nan ma inda har ya zo mana rai ya zo garnara lokacin da rai ya zo yana wannan kawar-kawar din nan to a lokacin ya ce ya tuba yanzu Allah ya ce a haba tuntuni ina kake sai yanzu to nan ma tuba baya amfani na uku wanda bai tuba ba har rana ta fito ta yamma ran da rana ta fito ta yamma duk wanda ya ce ya tuba ba zai yawma ya ci ba'du ayati rabbika لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا wanda za bai tuba ba sai da ya ga rana ta kullo ta yamma ya tabbata ya zuka duniyar tashi za ta yi in rana ta fito ta yamma ya dama duniya ta ƙare eh dama duniya ba za ta ƙare ba sai ran da aka ga rana ta fito ta yamma kullum rana in ta faɗi za ta je ta yi sujjada a ƙarƙashin al'arshi ta roƙi Allah ta tambayi Allah yaya in fito ne Allah ya ce ya fito ta inda kika saba fitowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ran da za ta fito ta yamma sai in ta je ta yi sujjada ba za a amsa mata ba za a yi mata magana ba sai ta sai a yi shiru shi kenan ba ta samu dama ba domin sai ta samu dama kullum take fita inda muke ganinta ta gaba ɗin to ba ba ta dama ba shi kenan ta roƙa ta roƙa dole ta yi shiru sai can ma'ana sai lokaci ya ja lokacin fitan da ya wuce ba ta fita ba sai ya kai kamar tsakiyar rana za ta sake sujada ta roƙi Allah ta yau kan ba zan fita ba ne ko dai in fita ne Allah ya ce za ki fita amma ba ta ki fito ta inda kika faɗi to sai ta fito ta yamma in ta fito kuma ja za ta fito ba ta da haske kuma in ta zo tsakiyar duniya sai ta bata shi kenan daga nan kuma komai ya ƙare sai bala'in tashin duniya kawai to shi ne a zalika bima asau saboda sakon su su to waɗannan mutum uku ba a yafe musu zalika abin da yasa Allah ya hada su da waɗannan masifu bima asau ma'ana bi isyanihim saboda sun saba wa annabawansu وكانوا يعتدون سنا قيتر إياكا يجاوزون الحد في المعاصي في ساقن الناس ما قيتر إياكا سكي أشكي سابو هذا مما أخبر الله عن أسلافهم wannan shine abin da Allah ya ba da labarin wanda suka gabace su Yahudawa kanu zakuna aslafahum su Yahudawa wanda suka yi zamanin manzo Allah sallama cewa suke ai ba mutanen kirki irin mutanen mu ba mutanen kirki irin kakannin mu ba mu to shine Allah ya ce ƙarya suke yi kakannin su tsinannu ne annan kanu mustaqimina sai su ce ai su daidai suka zauna shine Allah ya ƙaryata su wa hadha alqur'anu yubayyinu khaba'isa aba'ihim qur'ani yana bayyana musu irin najassuwan iyayen nasu su suna ta gadara da iyaye ko yahudawa ko iyayen ma mutanen banza ne إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصادين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله إن الذين آمنوا tunda an faɗi labarin kafirai to sai kawo labarin muminai ko saboda zukata su yi sanyi innal ladzina amanu wanda suka yi imani bil anbiya'i da annabawa wal ladzina hadu da Yahudawa da suka riƙe addininsu na Yahudanci kuma na gaske tsakaninsu da Allah ba su haɗa wa Allah da wani abu ba ko ba su kashe annabawa su ba kuma Yahudu su ne Yahudawa wannan sara da wanda suka ce suna cikin addinin annabi Isa kuma sun bi annabi Isa din daidai su ma ba su yi shirme ba ba su haɗa wa Allah da wani abu ba kuma nasara su ne nasara wasabi'ina da wanda ake ce musu sabi'awa su sabi'awa nan wasu ce wani ɓangare ne na Yahudawa, wasu kashe wani ɓangare ne na Nasara, wasu wasu kashe a mutane ne wanda suke tsallakawa su shiga addinin Yahudu su fita shiga addinin Nasara su fita haka suke rayuwarsu, mana suna karkashe ba sa cikin wannan addinin ba sa cikin wannan sun da sabi'ina. To amma duka wajen nan man amana minhum billahi yanzu manzo Allah sallama ya zo. da wanda ya Yahudanci a baya, da wanda ya Nasaranci a baya, da wanda ya Sabi'anci a baya, yanzu annabi ya bayyana, duk wanda ya yarda da Allah a yanzu a zamanin manzo Allah, ya yarda da Allah a cikinsu, wal yawmil akhir kuma ya yarda da ranar ƙarshe, mana ya yarda da Allah ya yarda da tashin kiyama. Fi zamanin nabiyina a zamanin annabin mu sallallahu alaihi wasallama daga zuwan manzo Allah har tashin duniya duk zamanin sa ne. Wa amila salihan mutum ya aikata aiki mai kyau ma'ana ya bar yahudanci ya dawo musulunci ya bar nasaranci ya dawo musulunci ya bar sabi'anci ya dawo musulunci to waɗannan bi shari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan falahum ajruhum inda rabbihim ladan aikin su yana nan wajen ubangijin su sawabu amalihim ubangiji yana ta taradan musu sakamakon da za su samu sakamakon mai kyau wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su dama duk wanda zai yi tafiya in zaka bar gidanka ko a duniya ne ko kuma zaka bar duniyar gaba ɗaya zaka tafi lahira to dama a lokacin lokacin tsoro ne saboda baka san inda zaka je ba ya wajen yake sai sai kowa ya tafi masa ya zo ya mutu ba wai mutuwa ce yake tsoro ba a inda zai je ta din bai sai me zai tarar kuma ya wajen yake to shine wannan yake da wannan tsoro to Allah ya amintar da mu'minai babu wannan tsoron wala hum yahzanuna kuma dama idan mutum zai tafiya kana da mutunci kana da daraja a garin ku kana da komai amma in kai tafiya sai ka je wani ya taka ka wanda bai kai ma yaron gidanka a gida ba saboda sai kai bako ne ba ya san ka sai ka yi magana ma wani sai da Allah bar mana ƙarya bar mana kaza kaza mana a wulakanta shi dai to duka wannan kaga akwai baƙin ciki to Allah ya amintar da muminai har tafiyar lahira ma babu baƙin ciki duk wanda ya je lahira ya zo tafiya lahira mala'iku suka suka ce masa Allah ta khafu wala ta zanna kar ku yi baƙin ciki kar ku ji tsoro ba komai lahiran nan lafiya lau ba abin da yake lahira sai alheri kuma kar ku yi baƙin ciki ba za ku haɗu da duk abin da ba ku so ba abin da kuke so kawai za ku samu a lahira to wannan ya samu irin su Allah yake cewa wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su a lahiran ma wala hum yazanuna ba sa bakin ciki man amana bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa tamassaka bi shari'atihi ya riko da shari'ar manzo Allah sallama wa huwa min almuslimin lalle wannan yana cikin musulmai wa huwa min awliya illahi yana daga cikin masoya Allah wanda suke son Allah Allah kuma yake son su domin shi waliyu awliya Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yazanun waliyan Allah ba su da tsoro ba su da bakin ciki to ma'anar waliyi man wala Allah wa walahu Allah wanda ya dauki lamarin sa gaba daya mika wa Allah Allah kuma ya karbe shi gaba daya to wannan shine waliyu ma'ana ya bar komai saboda na Allah Allah kuma ya jibin shi dukkan lamarin sa duk abin da ya ce wa Allah yayi Allah zai masa yasa idan mutum ya kai matsayi na walittaka ya zama waliyi a cikin bayin Allah to zai dawo duk abin da ya gaya wa Allah Allah zai yi wani kan ba ma sai ya faɗa ba wani in yayi tunanin abu kawai a ransa Allah zai masa shi saboda sun gama sun shirya yanzu shi mutumin keke ne Allah ya yarda da shi ya yarda da ayyukansa yana son sa kawai jira Allah yake yi ya ce yana son abu kaza kawai sai a yi masa to shi yasa wannan aya ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati dunya wa fil akhirah shine sai ma aliyu ya fassara ta cewa idan ka ga wali komai din sai yana tafiya daidai duk abin da ya nema Allah yana masa take ya kusan mutuwa na'am saboda wannan albishir din an fara yi masa kenan zai tafi da shi to shine ba sa samun walwala ta rayuwar duniya to sai sai sun kusan tafiya eh shine wani bawan Allah wani wali yana nan yana nan yana cikin kunshi yana cikin wahala to sai wata rana sai ya zo sai ya zo gidansa zai tafi masallaci sai ya ga wata ƙauhuwa sai ta tsaya suka gaisa suka gaisa sai ce shi masallaci zai tafi ta ce kai haƙuri ni kuma abin da ya kawo ni na zo ne in samu aikin da na yi ya ce aikin da zaki ne ta ce to suna na duniya Allah ne ya turo ni in zo in hidimta maka ya ce ba ruwana da ke ya ce ko ba ka so sai na yi sai taɓa ta daga rannan bai sake shiga matsala ba har ya mutu e duniya ce Allah ya turo duniya ta zo ta yi masa hidima tunda ya kai yanzu ya yi wa Allah to Allah ya turo duniyar ita ce take neman sa saboda haka sai bayan Allah ba su suke neman duniyar ba a duniya ce za ta neme su in ka ga mutum yana ta neman duniya bari in ja wannan in ja wancan in yi wannan hai da saura ka bari duniya ta zo da kanta dama da Allah ya rishi duniya sai ce mata ya ar a duniya ukdumi man kadamani man kadamani wa fadmi man kadamaki duk wanda yake ya bi ni to ki hidinta masa ke duniya duk wanda yake ya bi ya bi ki ki wahal da shi ki hidi ki bautar da shi to ki bauta wanda ya bi ni ki bautar da wanda ya bi ki to shi yasa duniya kullum bautar da mai binta take yi duk wanda yake shi duniya ne kawai a gabansa da kullum a cikin wahala yake ba zai kuma fita wahala ba saboda bautar da shi za ta yi haka aka Allah ya gaya mata amma in ya bar duniyar ya rabu da ita ya koma wa Allah to nan kuma ita ce za ta zo tana neman ya za ta yi ta bi shi to shine la khawf allazina la yana cikin waliyai wanda allazina ya khawfun alaihim wa la hum yahzanun babu tsoro gare su ba sa bakin ciki la farqa baina unsurin wa unsurin sawa'un asluhu nasraniyyun aw yahudiyyun aw sabiyyun aw majusiyyun idza qarraba shahadati wa amila bi shari'ati muhammadin wa huwa min ibadillahi salihina Allah shi ba ruwansa a kabila kaza nake a ni daga ina nake ba wurin Allah da wannan Allah shi yayi ka ba ya duba daga ina kake kai wace kabila ce a'a kowace irin kabila ce in dai ka zo ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam kai yadda da manzo Allah sallallahu kake aiki irin da shari'a sa kai ne kai ne waliyi kawai sai Allah ba ruwansa da waliyi sai ya zama balarabe Allah balarabe ne Allah ba Allah ba shi da kabila balle sai Allah kaza ne saboda haka sai irin sa yake so a'a shi duk wanda ya bi masa annabinsa yake tafiya kan tafiyar annabinsa shine nasa kawai yasa cewa yake cewa far rasulu jaddu kulli taqiyyin walau kana abdan habashiyya manzo Allah kakan dukkan mai tsoron Allah ne ko da kuma mutumin bawa ne ko daga wani kabila ya fito idan mutum ko ba ruwansa ya kibin Allah shi ko duk larabci sai bai kai Abu Jahal ba duk larabcin ba larabe ya kai Abu Jahal ne Abu Jahal da shi da iyayen manzo Allah sallallahu ba iyayensu ɗaya ba? To me yasa Abu Jari Abu Lahab da shi da mahaifin manzo Allah sallama da Abu Lahab uban uban su ɗaya. To me yasa Abu Lahab bai zama mutumin kirki ba? A saboda ba shi Allah yake dubawa ba. A kai dai ka zama na Allah. To saboda haka mutum in ya so asalin sa ba nasare ne ya bar nasaraniya ya bar nasarancin ma'ana kirista ne ya bar kiristancin ya dawo musulunci ya zo ya bi Allah ya bi manzo Allah shine waliyin Allah ko ba yahude ne ya bar yahudancin ya zo ya bi Allah ya bi manzo Allah waliyi kenan ko kuma ba sabi'in ne ya bar sabi'ancin ya zo ya bi Allah waliyi kenan ko kuma ba ma guje ne shine majusiyu wanda ba shi da littafi ba shi da annabi yake sai masa ba ma guje wanda yake bautan gumaka ko wanda yake bautan itace ko wanda yake bautan wani abin shirme ko ko ba shi da ma abin bautar wasu suna nan pagan ne ba su da wani addini to duka dai in dai ya bar abin da yake ya dawo cikin shari'ar manzo Allah ya zama musulmi ya bi Allah ya bi shari'ar manzo Allah sallama waliyi kenan to su ne waliyan in dai ya yarda da kalmar shahada ya yi aiki da shari'ar manzo Allah sallama to yana cikin bayin Allah managarta mutanen kirki na'am وإذا كذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا يا رسول الله كجاء متاني كفدا كتنا ويهودا إذ أخذنا ميثاقكم ko Yahudawa ku tuna lokacin da na ɗauki alkawari da ku, ma'ana iyayen nasu dai, warafa na fauka kuma ɗora, na ɗauki dutse na ɗora a kanku, na ce, ko ku bi shari'ar Allah ku bi littafin nan ko kuma a kawo dutsen nan ya zo ya kife ku ku halaka. In kalanahu Allah ce muka tumɓuke dutse min asalihi daga asalinsa, lamma a baitun kabula ha yayin da aka kawo masa littafin a taura, suka ce kai wannan ai dokokinsa sun yawa, ba sa son wannan littafin. ba za su karba ba Allah ya ce ku karbi littafi suka ce ba za su karba ba sai ka ciccibo wani dutse ƙaton dutse suka ga an ɗaga shi daga ƙasa irin dutsen biman nan an ɗaga shi sama sai ka ce to gashi a kanku ko ku karbi littafi ko ku karbi wannan dutse suka ce a sun karbi littafi to to kun sujjada in kun karbi littafi to sun yi sujjada akan sun karbi littafi amma idan mutum ya sujjada ta gefen ta gefe yake yake sawa a ƙasa to yana hangen dutsen yana zuwa ne aka suka yi ta yi ko budurcin yahudawa kenan na wakanna nake muku ku zo ma atainakum na ba ku littafi ku karɓe shi duk watin da ƙarfi da jiddin da ƙoƙari wa jihadin da da jajircewa wadhkuru ma fihi ku je ku duba abin da yake cikin littafin nan ku yi aiki da shi imalu ma bima fihi ku yi aiki abin da yake cikin littafin ku a taura nan wanda annabi Musa ya kawo muku na gaya muku haka la'allakum tattaquna saboda ku kiyaye abin da Allah baya so ku san halal ku san haram kusan umarni da hani da albishir da gargadi da duka da sauransu. Lamma a ta Musa bit taurati, yayin da annabi Musa ya kawo musu littafin a taura, wa fiya takalifu akwai abubuwa wanda aka ɗora wa ɗan adam a cikin taurar. Al'amru akwai umarni ku yi kaza ku bar kaza, wannan hayu akwai hani kar ai kaza, wal halalu akwai wannan halal ne in aka yi amfani da shi, wal haramu akwai wannan haram ne kar a taba shi in sana banu isra'ila min al'amali bit tawrati banu isra'ila suka sha su ba su aiki da wannan littafin ba tsaurin sa yayi yawa ko a kasa jibrilu jabalan jibrilu sai ya je kinkimo dutse zadra mu'askarihim gwargwadon yawan su dama suna nan suna tare a fi a waje ɗaya ne to sai jibrilu ya ɗago dutse faɗin dutsen iya faɗin su gaba ɗaya mana da za a sako dutsen kamar dai a sako masallaci na akan mutane kaga duk wanda yake cikin masallaci ba wanda zai saura to dutsen daidai faɗin su ne wa kanu sittu miyati alfin kuma a lokacin sun kai mutum dubu ɗari shida in ta la jabaran alaƙar rim jibrilu ya je ya ɗauko dutse wanda faɗinsa daidai daidai faɗin su warafa hu fawqahum ya ɗaga dutse a kansu Waƙala ya ce musu innahum in lam ya'malu bit tawrati idan ba su yi aiki da wannan littafin da aka ba su ba kama amara Allah kuma yadda ubangiji ya yi umarni yusqi alaihim aljabala yanzu nan jibril zai saki wannan dutse a kansu wa yahlukuna dukkan su za su halaka an akirin har na karshen su duk ba wanda zai saura da suka ji haka sai suka ji tsoro ثم توليتم من بعد ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الكافرين ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم amma hadda haka duk wannan ayoyi ne Allah ya nuna wa Yahudawa amma hadda haka suka kuka kauda kai min ba da zalika bayan an yi wannan dutse ya nuna muku wa ƙabilu karhan suka karɓi littafin a dole tun da sun ga za su halaka wal insan in ba da zalika na'am wal insan kullu ma qabilahu karhan idza amkana an yamtani an yarju ila al imtinai dama dan adam ya aka bashi abu kuma baya so to idan ya karba a dole saboda akwai abin da yake tsoro to in ya ga wannan tsoron ya kafa zai jefar da abin da ya karba ni duk abin da kace masa ikaza kuma baya so yayi to saboda tsoro tsoron cewa kar kar ya halaka ko wani abu ya same shi a dalilin rashin bin wannan abin da aka bashi sai ya ce ya karba tsoron da ya ga tsoro ya kawo zai zai jefar da abin haka al'adar dan adam yake to shine kabilu karhan sun karba a dole wani zalika yi tadduba da zalika shi yasa bayan da wannan duka ya wuce sai suka ridda suka bar da suka ga annabi Musa ma gaba da ya rasu ya basu sai suka bar addinin suka koma kan abin da suke so Allah ya ce farala fadlullahi alaikum ba don kyauta da Allah ya yi muku ba ita ce farala wa rahmatu ba don rahamar Allah ba lakum bit tawbati Allah ya yi muku rahama saboda kun tuba Allah ya karbi tubanku lakuntum min al-kafirina da kun kasance a cikin halakakku masu tabewa alhalikina da dukkan yahuda da sun halaka na maula gara kamar lokaci ne shi ta alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kafin mu karanta takaddun tambayoyi akwai sanarwa da kwamitin masallaci